أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na iziya na fiqh ala mazhab imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi mai albarka na iziya wanda wannan halkai wasu uzurruka na rayuwa sun samu shi ma ba a yi ta ba kuma insha Allah kenan yau ne Allah subhanahu wataala ya ba mu iko da damar ci gaba da wannan halkai insha Allah yau zan mu dora kamar yadda muka ce insha Allah tun wurin dora darasin nan zan mu je da shi a gulguje da yake kitabul hajj an yi shi a wannan wato majalisi mai albarka sosai lasiyama wanda aka yi a cikin muwatta maliko an jima a cikin shi sosai tare da ustaz sharhabil Allah saka musu da alkhairi kuma Allah amfanar da mu da su gaba ɗaya abin da muka karanta kenan tun wancan karin da yadda muka shiga kitab din mun ce za a shaida shi a gulguje da karamcin sharhi kuma muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu gaba ɗaya iko da damar sauke wannan farali mai ƙarhi gaba ɗaya a lokaci wanda yake makusanci insha Allah a yau muna ranar juma'a 22 ga watan rabi'in al-akhirah shekara 446 hijiriya wanda ya daidai da yau 25 ko da shidda 25 ga watan oktobar wata na goma ko shekara 2023 24 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da shi idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya zan mu tashi ƙaunin musannif rahimahullahu ta'ala inda malam yake faɗa yake cewa na'am wa ihramin rajuli fi wajihihi wa ra'sihi fa yuhramu alaihi sitruhuma bima na'am yu'addu satiran kal umama wal hirqati wa kullu ma na'am وكل ما ينتفع به من حر أو برد وتمالا yake cewa wa ihramur rajul idan aka ce ihram wato abinda namiji zai sanya ya kasance mashi zai yi aikin harma da shi wato zai yi hajji da shi kamar yadda muka gani hajji ko umara maza mun gani yanayin kayan da suke sanyawa ko shine za su ɗauro zane sai kuma su ratayo zane guda bayan wannan kayan babu abin da maza suke sanyawa shine malam yace ma anan abin da yake haramun ne kan namiji akan ya rihe shi fi wajihi da kuma ra'sihi kenan abin da yake haramun ne kan namiji ya sanya akan huskar shi kuma da kan shi shine yace fa yahramu alaihi sitruhuma kaga huska da kai a lokacin da mutum ya ɗauki ihrami a lokacin da mutum ya shiga wannan ya ɗauki niyyar hajji ko umara to haramun ne ga namiji ya rihe wa'innan abubuwan guda biyu kenan ya rihe kanshi ko ya rihe huskar shi an gane ko haramun ne ga namiji ya rihe kanshi ko ya rihe huskar shi bima ya'uddu satiran ya kasance wani abu ne zai sa ya rihe su misali kayi ihrami ka sanya mi wani rawani ko kuma ka ɗauko wani tsumma ka naɗa kanka ko hula ko kagul an gane ko wani abu dai da zai kare daga lassaƙu jikin kanshi wanda zai kare rana ko ya kare sanyi ko wani abu makamancin wannan kina a yanda yake kan kanka shi ne zaka zo da kanka haka ɗin shi gayan shi zalla ba ka lullube kanka an gane ko ko da ku ya kasance al'ada ku ne kullum kai ba a ganin kanka an gane ko ka san akwai kabilolin da su al'ada su ne ganin kai matsala ne wai aka ce an kama wani buzu ko irin wasanni da ake yin wannan an kama buzu ne sai aka hudda mai riga ya kyale a irin wannan ba su tare hanya ko suka hudda mashi wando ya yi shiru aka zo za a huda mai rawani an rasa komi gare shi za a kwace kayan shi za a huda mai rawani ya ce ku dakata so kuke kuma ni tsirara shi kaga wai a hikaya shi rawani shi ne tsirara shi ba ruwan shi da diga shi ko wandan shi to ko da ya kasance kai irin wannan mutanen ne to a lokacin da kai ihrami haramun ne karhi kanka an gane ko zaka je da kanka a hangwalam din shi yanda yake yanda halittar shi take an gane ko kenan in ya zo wannan abubuwan bakare su daga ciki kenan yadda muka yi bayani baya wato in ka sanya wannan kayan riga da zane su kaɗai ne zaka sa duk wani abu wanda yake ɗimki ko wani abu wanda hatta da huffi takalmi huffi na society haka in bakka da takalmi sai dai ka sa kuma ka yanke ka yanke saman shi ya zama to kawai takalmi ne kai ba wannan ba ba rihi wani ganga bane daga cikin gangan jikinka an gane ko shi hikima Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara haka yake so a sarki farali in kai ihrami shine yana daga cikin wato sharuɗan nashi an gane ko na'am kaga kenan yana daga cikin dalilin da yasa wato ba a rihewa hatta da mutum in ya mutu a lokacin da yake hajji ko umara ba a rihe mashi kanshi a haka ake binne shi mun gane ko akwai wanda a hajjatul wada ne ko wanda tago shi ta yaddo shi ta wurgo shi har ya karya kanshi ya karya wuya kaga da ta wullo shi ta can gaba ya hado ya karya wuya kenan yayi ne ya mutu ko kuma an karya wuya ana rai shi dai da an karya wuya aksari an tafi ko Allah mana gafara to rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala tukhammiru ra'sahu an gane ko a cikin hadisin sai annabi ya ce kar da ku rihe kanshi ku bar mashi kanshi a buɗe a binne shi a haka ka a sanya mai turare ka a rihe kanshi saboda ranar tashin kiyama zai tashi yana talbiya yana labbaik Allahumma labbaik Allahu akbar kaga wanda ya mutu amin a lokacin haji zai tashi kuma yana menene labbaik Allahumma labbaik ana nafsi nafsi ana cikin tashin hankali shi kuma yana mi labbaik Allahumma labbaik Allah arsuta mu kaga wannan ai ba karamin morewa bane ba Allah mana muwafaka an gane ko a kuma wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam a dai wannan mutumin sai yake cewa wala tughattu wajhahu kar kuma ku rihe mashi huskar shi idan ka gani ba a rihe kai ba a rihe huska in me ake kai reje ka amma daga cikin wannan zaka gani wasu malamai sun yi istisna'i a ka dauki bazara ba ka rihe kanka ba mun gane ko in ka dauki bazara parapluie haka umbrella ka rike ta ba bai ya nuna cewa karihi kanka ne an gane ko ko ka shiga ƙarƙashin wata itaciya ka rage wato zahin rana ko wani abu makamancin wannan kaga duk wannan ba a kiyasta shi a cikin menene a cikin wato rihe kai wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa wa yuhramu alaihi lubsul khatim malam yake cewa wato haramun ne a gare shi ya sanya zobanya a malikiya kenan ga wanda yake ya ɗauki ihrami kaga ba ya sa zo banya ba amma za ka ga cewa mazahib da yawa sun kawo cewa lam yaru da anin nabi sallallahu alaihi wasallam nahayi an labisul khatima ba a samu wani hali ba wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna wato sanya zobanya haramun ne a lokacin da ake wato haji an gane ko haka zalika sanya ko wani montar haka kaga zobanya da montar duka jirgi ɗaya ya kwaso su to wasu malamai suna ganin cewa wato hatta da sanya zobanya da montar da wani abu makamci wannan ba laifi bane ba amma ka gani a nan wato malam ya kawo mana cewa sanya sanya zobanya haramun ne an gane ko shine nan akwai allama al-albani rahimahullahu ta'ala yake cewa la yukhfa anna as-sa'a wan nazara fi ma'na al-khatim yace bai boye maka bai ya boye maka cewa sanya mi luleti da zobanya da montar kamar montar da luleti duka suna hanya suna hanyar zobanya ai su zaka ga cewa ba jikinka bane ka lullube ko wani abu don makamancin wannan ko kuma ba kaya bane sakakku ka saka ka sa su amsa sunan kaya mun gane ko ba su amsa sunan kaya yanzu a nan cikin mutum nawa ne bai da zobanya ka gani kuma kayan shi kamili ne mutum nawa ne kuma bai da montar ni ma dai ban da ita an gane ko duk da dai ina da zobanyoyin da mutum nawa ne bai da buleti kaga sai bakka lissa su daga cikin mi daga cikin kaya malai albani sai rahimahullahu yake cewa sai yake ganin cewa babu wani dalili da ya nuna hana sanya zobanya balbar ma har sai ya kawo hujja da sura wato aya da take cikin suratu maryam yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana rabbuka nasiya ai ubangijinka bai kasance ba yana mancewa kenan da ya kasance wannan da ya kasance rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hudda zobanya ko wani abu kancin wannan wanda kuma zaka ga cewa a hajjatul wada kaga ai kowa da kowa ya zo kowa da kowa ya zo an yi zahama sosai rasulullah ya zo ya ce ku zo an nima na sika ku ku ɗauki aikin ajinku wato daga gare ne an gane ku to jama'a da yawa sun zo kaga ai bakka rasa wanda suka zo daga mi da zobanyoyin su ko wani abu makamancin wannan kaga ai anan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba mi bai hana su ba wato yace su hudda ko kuma wani abu makamancin wannan Allah subhanahu wataala ya mana ya mana gafara na'am wannan kenan malam kenan nan wato malamai sun mashi bayani akan cewa sanya zobanya akan wannan wato ba lahi bane ba ko mantur ko wani abu makamancin wannan malam ya ci gaba da cewa wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha faqat eh shi wato ihramun mace akan huskar ta ne kadai zata bari kuma ta bar tafin hannuwanta ai zan mu ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yake cewa wal mar'atu kulluha awra ma adal wajhi wal kaffaini ita mace da kake ganin ta gaba ɗayan ta mace al'aura ce banda huskarta da tafin hannuwanta mata ƴan uwan mu uwayen mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya musu gafara yanzu zaka lura ka gani wallahi wata sitirar da mace ta sa gwada gwada gwada ta namiji an gane ko gwada ta namiji so dubu kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat balbar ma yanzu sai ka gani ana tunanin an sanyo kayan har ƙasa an lullube duka jiki amma gami gashi hijabi ne kolan ya yi kole jikinta kana ganin duka halittar ta gaba ɗaya wannan ba sutura ba ce ta sa ita ce kasiyatun ariyat ta sa kaya amma a zirtaki an gane ko hijabin ta zaka gani har ƙasa amma in aka ce ka yi desinar don aka samu rassan mai kyau yana iya ta azar kuma haka take Allah subhanahu ta'ala ya mana gafara ka samu desinatar da kirki desinatar zai yi azar kuma haka din take saboda kayan da tasa sun nuna halittar ta gaba daya shine annabi yace kasiyatun a sanye suke da kaya amma me ariyatun azir suke nabi yace ban gansu ba sifar min ahli nari lam arahuma an gane ko ni ban gansu ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace sifa ce na daga sifofin yan wuta an gane ko wai mace da ake son ki adana kanki musuluncin nan da ya ba mace daraja ne ya ba ta fa ya ce ta dukkule kanta ta adana kanta an gane ko yudnina alaihinna min jalabibihinna sai shedan ya kwatanta miki cewa ai wayewa shine ki huddo tsiraicin ki a ga cinyar ki a ga menene kawahuwan ki kawai shikenan kawai shine wayewa gare su Allah subhanahu wataala ya mana gafara musulunci wanda ya baki tsada ne ya maida ki ke mai tsada ce wai yanzu abin da zan mu lura da shi shine duk abinmu mai tsada ban mu wasa da shi ban mu wasa da abu mai tsada an gane ko misali kana da kuɗi a aljihu ma an kudin ka sun kai kudi a aljihun ma sai na wando ka sa jallabi a aljihu ma sai na wando wani sai ka daure sa a wani tsumma ko a leda ko ka sa cikin mi portfolio saboda mi saboda tsadar kudin kasan suna da valor suna da valor sosai shi yasa ka boye su an gane ko to ke dan me yasa amce kina da valor a adana kikin huddo kanki hatta da mata wanda suke ganin sun sa hijabin su lahiya lau amma ana ganin kawahon su kawahon mace al'aura ce kwabrin mace al'aura ne kaga rasulullah cewa ya waje wal kafaini hustafin hannuwanta da huskarta su kadai ne ba al'aura ba an gane ko su ma ɗin akwai lokacin da suke zama al'aura wanda bayyana su ga mace ba bai yi dacewa ba a wani lokaci ne a lokacin da mace misali zaka ga mace ta hudu hannunta ta yi ɗan matse lalle ɗan matsen nan ko ka gan shi ya yi baki kirin masha Allah lafiya ma unhara ce ko ka gan shi na metar ba haka bane ka gan shi yayi baki kirin ka ga wani ado ado desen desen kala kala lasiya ma Allah in wara ce ya fito tak sai ka gani sa'atir sa'atir kamar yana atiran mutum to wannan hannun a lokacin ya zama me ya zama al'aura saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna mu ba haka bane ba ko ko fe da lafiya wala yubdina zinatahunna kasu bayyana wato adansu an gane ko kasu bayyana adansu a gani mata kenan illa libu ulat inda sai ga mazajen su can Allah ya zano wanda kadai sai su iya gana adansu haka zalika duk macen da ta sanya hoda ta sanya mi rouge ta sanya hatta da kwalli wasu malamai sun ce in ta sa kwalli sa'atir yana ɗaukar ido kaga idan can can hori kamar barewa kuma can baki ya ɗauka ras to wannan ma suka ce shi ma dai tare fuskarta an gane ko to ina ga wadda ta yi makeup ai makeup kaga ai an taso adan duka duk da dai wani bi makeup shi ma dai yana da ma'anar shi saboda canza musu halitta yake wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah Allah mana gafara wannan makeup din nan shi ma dai akwai nazar a tambayi malamai mu'asirai a ji ya ne tsarin shi Allah mana gafara kaga sai aka ce ita mace huskarta da hannuwanta su kadai ne walaha an walaha an tasdula ala wajiha thawban li ajali sitri tana ta ga damar ta zubo wato akan huskarta ta zubo kayanta ta zazzalo huskarta tarihi kayanta an gane ko tarihi huskarta da kayanta saboda ta kara rihi huskarta gaba daya ba lahi bane dan mace tarihi wato huskarta ita a lokacin tawafi wala tarziruhu bi ibratin wa nahawihi dan kuma malam yana cewa wato ba akan komi bane za ta sanya shi dan wasu malamai suna ganin ba ta sani kabba sai dai kayan nan nata nan da za ta saro wanda suke jikinta wanda ta shiga hijabin ta ko wani abu ta zuro su tare huskarta amma wallahu ta'ala alam babu lahi akan niqabi za ta iya rihe huskarta da niqabi ta hoto kuma ta yi ihrami ihram a ihram take sak wato za ta yi yi aikin hajjita umuman gaba daya wallahu ta'ala alam Na'am. Malam sai ya ci gaba da cewa wa yuhramu kenan nan malam zai ba mu mahzuratul ihrami abinda wato ba a san mutun yayi lokacin da ya da ya doki ihrami lokacin da ka sanya wannan ihramin naka na aikin hajji ko na umara abubuwan da suke ba a san ka yi su an gane ko zan mu ga cewa a ibada gaba daya a ibada gaba daya akwai abubuwan da ne da aka tsakaita mana ba komi ba ne aka baka aka ce ka yi shi kawai sardar haka nan wato ba tare da nifo ba ba tare da dekire ba an gane ko malam yake cewa wa yuhramu alal muhrami masu tsebin ya ta'allaq bi sasadihi wa saubihi kalmisku wal ambar shi wanda ya ihrami haramun ne gare shi kayi ihrami ka ce labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan ko wani abu makamancin wannan to haramun ne gare ka ka sanya mi turare ka shafa turare turaren da zaka shafa a jikinka jikin kayanka ko kuma ka shafa shi a jikin wato kayanka na ihrami wannan zannuwan naka kenan ko shine malam yace kamar turaren miski baka shafa shi ko kuma ambar baka shafa shi na'am waddahnun ra'as haka zalika ba za ka yi ma kanka ba mi wato wannan turaren hayaki an gane ko ka san ai gashi da ana mashi turare an gane ko to ba za ka yi shi ba wannan idan kai ihrami malam yace ma wa taqlimu zufri haka zalika idan kai ihrami wato shi ma yanke farce gare ka yanke farce gare ka haramun ne an gane ko zaka tsaye da yanke farce wa ibanatu sha'ri haka zalika cire gashi hudda gashi gare ka in dai baka hallale ihrami ba shi ma ba a yi mun gane ko baka hudda gashinka kisa so a gashinka ne na kai ko gashi na gaba ko gashi wato na hammata duka duka baka hudda su an gane ko wal jima'u wa muqaddimatuhu wa muqaddimatuhu haka zalika lokacin da kai ihrami ba za ka yi jima'i ba ba za ka sadu da iyalinka ba kuma ba za ka yi mami ake ce mashi ba dan aiken jima'i wanda ba a kai gan jima'i ba debi na wannan jima'i muqaddimatuhu kenan kaman gest din da zaka yi kamin zuwa wato wurin jima'i annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace wato idan za ku zo ma iyalanku kar da ku zo masu me kar da ku zo masu haka nan kawai ku hara turo dan aike sannan ku zo ma iyalanku sabai suke tunanin ya ne za a yi yau in zaka zo ma iyalanka sai ka tura mata yaro ka ce to ke ki shirya yau akwai ta akwai ma'araka yau Allah mana gafara to kaga hikimar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine yana nihin wato muqaddimatul jima'i wato eh kaman kamun kai jima'i yanda zaka yi tada mata sha'awanta da wani abu makamanci wannan su ake kira da muqaddimatul jima'i an gane ko yana daga cikin bincike na zamani wanda ya nuna wato rishin wannan muqaddimat din na jima'i wanda suke zo ma matansu kai tsaye ba tare ba da mukaddimata na shima wato suna matan nasu suna samun cututtuka kala-kala an gane ko hatta da infection wannan da ake cewa cutar sahi ko hatta da shi yana mazan zo musu yana mazan lokaci a rashin yin mukaddimata na shima sannan kuma abin yana kawo musu matsaltsaloli a cikin wato gabansu da kuma cikin cikinsu cikin ma'aiharsu wato rashin yin shi saboda yana daga cikin abin da yake kawowa wato sai ka gani idan ba a yi shi ba ita ita macen lokacin da kai ka ida biyan bukatarka ita kuma a lokacin ma take bukatarka an gane ko to wannan bukatar taka da ta yi kuma ita bukatar ta bata biya ba wato binciken zamani ya nuna yana kawo musu matsaltsaloli matsaltsaloli da yawa na rayuwa hatta da kuma kai karan kanka suna shaharka an gane ko hatta da kai karan kanka suna shaharka shi yasa zaka ga addinin musulunci ba abin da ya bari addinin musulunci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bar mana komi sai da rasulullah ya koya mana ta gane ko shi yasa rasulullah ya ce kar ku zo ma iyallan ku haka nan a ku hara turo musu da aiki shine nan malam yake faɗi kenan ba ma wai yin jima'in ba hatta da muqaddimat na jima dan aiken nan da ake turowa ka ba ai jima'i wato shi lokacin da kai ihrami ba za ka ɗauke shi ba a nan zan mu gani a cikin mahazuratul ihrami abinda aka hana a yi su lokacin ihrami a nan malam ya zano mas'ala mas'ala wato na mahzurat kenan sha Allah zan mu bi su da ɗaiɗaiɗai mu gani tun da nan dukule ya kawo su abu na farko ya ce masu tibi ala istaubi wal badal kenan mamnu haramun ne a sanya turare akan jiki ko akan kaya lokacin da aka yi ihrami lokacin da aka ɗauki harama babu turare an gane ko babu tarare da kasa ihrami kace labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan an gane ko to shikenan wato sanya tararenka ya kare an gane ko hadisin ibnu umar wanda a cikin shi yake cewa wala wala wala talbisu min thiyabin min siyabin shay'an massahu za'afrani aw wars wato nan yake cewa ake ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku sanya eh wato wani kaya wanda turaren za'afran ko wars ya taba su ka a sanya su dai harakar turare lokacin in ihramin ka turaren da ya taba su ka a sa su an gane ko haka zalika kuma da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan hadisin dai wanda taguwa ta yi mi dan kado shi ya karya wuya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wala tuhannituhu a cikin bayanin ko yace kar ku sanya mashi turare ai kaga idan aka gawa in aka yi mutuwa ko a in ka abin ne ka ana sanya maka turare akai ka kana kamshi masha Allah to shi kuma wanda yake haji ya mutu ba a sa mai turare saboda yana cikin mi haji duk wasu mahazurat na haji suna kan shi shi yasa ta yace ka arhi kai kaga ai ba a rihe kai to ka a rihe mashi a bar shi bai ida sa hajji shi ba zai tashi yana ci gaba da hajji shi ya ida sa ta a ranar taron mahajjar aka ce kuma kar ku sanya mashi turare turaren kenan shine ba a sanyawa haka zalika malam yace ka a sanya wato hayaki ka a yi magashi hayaki ke sasuwa hayaki ne na me ake ce mashi wanda ake sanyawa a jiki ko kuma wanda ake sanyawa a gashi ko kuma a gemanya munan banmu da system din sanya hayaki ga maza sai mata ko so duka ba a sanyawa gaba ɗaya an gane ko su kaga ai a maza suna da system din mi a sanya ma turare na hayaki a zo a sanya ma a gemun kai sha turaren hayaki su kuma mata suna sanya ma kansu hayaki kuma suna sa ma jikinsu suna yin duhan suna ma kansu hayaki to duka wayannan abin hayakin da zai kama ka wato ba a yin shi lokacin da ka ɗauki ihrami malai yace taqlimu dhufur yanke farce shine abu na uku na daga cikin wato mahzuratul hajji an gane ko zaka ga cewa wato taqlimu dhufur malamai wa inkar wasu sun shi cewa ana iya yankewa amma al'aula shine ka bar su saboda summa liyaqtu summa liyaqdu tafasahum wannan malamai da yawa sun shi akan cewa wato yanke gashin kai ne da aske gashin kai da tsige gashin hamata da yanke gashin gaba da yanke farci an gane ko kenan bakka taba komi daga gashi wala farci a lokacin da kai ihrami sai ka ida gaba daya sannan sai ka wannan an gane ko sai ka yi summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq wannan kenan abu na gaba abu na hudu wanda yake cikin mahzuratul hajj izalatu sha'ar lokacin da kake mi da kake cikin wannan baka aske kai baka aske gashi baka aske kai baka tsigewa an gane ko wato zan malamai duka sun shi akan cewa lokacin da ake yin shi haramun ne kamace ko ga namiji su taba kansu an gane ko illa in ba wata cuta ba wani rishin lahiya ya same ka akan ka an gane ko shine Allah subhanahu wataala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fafidayatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda bai da lahiya ko kuma yana da cuta cutarwa a cikin kanshi to ya aske in ya so sai ya biya fidiya fidiyar da zai yi sai ya yi azumi ko kuma ya ciyar ko kuma ya yanka an gane ko ga wanda bai da lahiya kenan duk wanda ya cire kanshi gashin kanshi ko azumi ko sadaka ciyar da miskinai ko kuma yanka ya kama shi a lokacin da kake haji sai ka ida wato kake aske kanka ko kan lokacin da kake wannan an gane ko sai ka ida gabanin kake aske kanka wannan ayat ta sauko ne sanadiyar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wurin wani sahabin shi wanda ake ce mai kab kab lokacin kwalkwata gare shi kwalkwata sosai har tana zubowa a huskar shi yana da gashi za su haji an gane ko yana zamna wurin tukunya shi yana hura wuta kwalkwata ce har take zubowa cikin huskar shi kwalkwata ta mashi yawa eh ita ustaz sharhabila yake cewa nan duk ba mu san kwalkwata ba a yanzu ko ya ce amma da tsarin kwalkwata ai ba wani aibi ba ne ba a kayan ka kawai don ka hutu cikin jama'a ka daga wurin wandonka ka hudu kwalkwata kana kashe alhamdulillah rabbil alamin Allah wani gafara kai yanzu aka ganka kana kashe kwalkwata a cikin kayan ka ai ka shiga uku ko a ga cikin kanka ka kana ka hudu kwalkwata daga cikin kanka to a da kuma kaga ana cikin yafa aka ce yafa ko da kyal zaka samu saurayi da wani complain shi uku daman ɗaya na juma'a ne da idi ɗaya kuma na biki ne ɗaya kuma na yawo ne kullum da kullum shi dai da an gan shi kayan wani an san waye daga kayan shi domin kuma alhamdulillah yanzu zamanin yanzu mai complain kaɗan ne ka same shi da goma zuwa sha biyar ko mai kaɗan ne wai kuma a wadace bakin gwalgwado alhamdulillah to kaga yanzu kwalkwata za ta yi wahala za ta yi wahala ita kuma dama ai dauda ce da kasan ta ke kawo ta an gane ko da rishin da ya fa ita ke kawo ta to shi sahabin nan kab a rasulullah sai ya ganshi kwalkwata har tana zubo mashi an gane ko rasulullah sai ya ce mai atu'zi atu'zi ka hawa mika hadhihi shin yanzu wannan wannan ƙwarin da suke kanka suna wannan suna cutar da kai ce ma annabi wallahi sana cutar da ni ka san kwalkwata an ce cizo take ko cizo take sosai ko ai ta karce karce ai ta soce soce yace suna cutar da ni rasulullah ya ce to je ka aske kanka wasum salasata ayyami in ka aske kanka kai azumi kwana uku an gane ko aw at'im da miskin ko ka tsayar da miskinai ko kuma au'un suk bishatin ko kuma ka je ka yanka wannan an gane ko ko ka je ka yanka wato tumkiya ko akuya gindin ka'aba kenan bakin agarin makka afuwa kenan kaga idan ka aske wannan kanka saboda cuta ko wani abu wannan wannan fidiya ta kama ka in kuma ba dan cuta ba kawai ka aske kanka nan ma fidiya ce ta kama ka kenan shi dai gashi ba a taba shi sai an yi da wannan komi da komi sannan a nemi wato aske gashi a wato gaba ɗaya ko wani abu makamancin wannan malam yace abu na biyar aljima'u wa muqaddimatuhu an gane ko jima'i wato saduwa da iyali da kuma dan aiki da ake turowa kamun a sadu da iyali duka suna cikin wato wato mahzuratul hajj abinda ba a yi a cikin hajji sai malam ya ce maka ya ci gaba da cewa yusidul hajji shi wannan ba mu sharhi shi ba ga bayanin shi nan gaba malam ya ce yusidul hajji wa yusidul hajju bil jima'i wa in waqa qabla al-wuquf aw ba'dahu qabla tawaf al-ifada wa ramal jamratu al-aqaba fi yawm an-nahr aw qablahu malam ya ce in kai sadu da iyalinka jima'i yana bata haji shi ba mahzur ba ma ne anan malin cewa ya bata hajjin ka yake an gane ko an kaje hajji kuma ka sadu da iyalin ka bata hajjin ka yake yace cewa dai kai jima'in ne kamun ayi tsayuwa da arfa shikenan dai hajjin da ya tatahi ko bayan tsayuwa da arfa kamun kai tawafil ifada ko kuma kamun kai jiwa an gane ko ranar mi ranar yanka ko kuma kamun shi ko wannan in dai baka hallale ba to malam ya ce jima'i yana bata maka yana bata maka wato hajjinka shi zan muga daga cikin mahzuratul hajji abinda aka hana mai hajji yayi yana daga cikin babban abinda aka hana shi shine wannan jima'i wato saduwa da iyali an gane ko saduwa da iyali kenan yana daga cikin manya-manya abinda aka hana an gane ko saboda shi hanin shi ya zo a cikin Qur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yake cewa faman farada fi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji nan arrafasu malamai da yawa sun je cewa alrafasu hatta da ibnu abbas da ibnu umar sun je cewa fala rafasa din nan aljima'a ake nihi wa in kan wasu malamai suna cewa yana dokan rafasu ba shi ma yake nihi ba wato zance na muqaddimatul jima'a zance dai wanda ya shahi zance mara daɗi na bayan tsako wani abu makamancin wannan ko kuma na mukaddimatul jima'a wasu malamai suka ce a duka ya hada wasu malamai suka ce wannan ne kadai ya hada ban da wancan an gane ko kenan dai almuhim dai hujja wadda ta yi karhi arrafa sunan shine wanda ya hada mi tsakanin jima'i da ko kuma zancen jima'i ko kuma muqaddimatul jima'a an gane ko wa in kana karkashin wannan wato akwai magana akan wanda ya yi muƙaddimatul jima'a kuma bai samu ba ya fitar da mani wanda wasu malamai suna ganin cewa wato hajjin shi bata ta'u ba wallahu ta'ala alam an gane ko malam sai ya je rukuni na biyu wannan tun ɗazu rukuni na harko ne muke rukunin ihrami ko san kayan da ake sanyawa wato yayin da aka je da yayin da aka je hajji sai malam ya je rukuni na biyu at-tawaf yace dawafi walahu walahu wajibatun wa sunanun wa mustahabbat malam yace ma shi tawafi yana da wajibat wajibi ne sai kai abin nashi kamar yadda yake kowace ibada wa sunan haka tawafi yana da yana da sunnonin shi wa mustahabbat kuma yana da mustahabbai da wannan dinnan da mikron nan mikron zaka huda na'am yana da wato wajibi yana da sunnoni kuma yana da mustahabbai shi wato dawafi na'am malai yace ma wajibatu tawaf idan aka ce abinda suke wajibi na dawafi shine malai yace falwajib falwajibat sita shi wajibat wajibi in zaka yi dawafi sai ka hada wajibi guda nawa guda shidda sai ka rike so wanda ba ka yi dawafi ba wato ba ka kawo wannan wajiban ba mala yace salamatu min alhadath min alhadath wal khabath wato ka kubuta daga kari da kuma wato khabathi dauda an gane ko wanda yake saman kayan ka ko wani abu makamancin wannan wa sitrul aura ka sitirce al'auraka wa ja'alul baiti an yasarihi ka sanya ɗakin ka'aba a hannunka na hagun wa tawafu sab'atu ashwatin in zaka yi dawafi ka kewaya so bakwai wa duhulul masjida masjidi da shigowa masallaci wal khuruj jami'il badan an baiti ka hutu gaba ɗayanka daga cikin mi ɗakin kaba kenan wajen shi zaka yi was salatu rak'atayn aqbahu kai sallah raka'a guda bi bayan kai bayan kai dawafi wannan kenan dawafi malam yace ma yana da rukunai guda bakwai saba saba ba shida ba ba sita ba rukunai guda bakwai wanda sai ka hada su ne wato wajibi ne ka hada su kamun ka zo kan kamun ka zo kan dawafi mun gane ko wannan rukunan sai ka hada su gaba daya sannan ka yi dawafi dawafi ka ya zama cikakke malam yace na farko taharatul kamila an gane ko sai ka yi tsarki cikakke damun ka samu ka tsarkake kanka gaba daya an gane ko ka yi tsarki ka yi hadasul akbar da hadasul asghar ya zamanto tsarkakakke kake kuma kana da arwalla shine malam yake nihi nan wato yace salamatu min al hadasi wal khabathi kenan ka zamanto kana da tsarki tsarkakakke saboda sun kawo hujja cewa wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa at-tawafu bil bait salah shi dawafi lokacin da mutum yake dawafi kamar sallah ce yake an gane ko dawafi ga dakin Allah sallah ce sai ce illa anna Allah a halal an nutuka fihi illa anna Allah a baha fihi kalam sai dai shi dawafi da kake ganin shi Allah ya halatta ga mai dawafi yayi magana amma shi dawafi kamar sallah ce yake in kana dawafi kamar kana sallah ne shine sai dai Allah kai ya baka daman kai magana shi kuma kaga mai sallah ai ba a bashi mi ba eske kana sallah an baka daman kai magana an gane ko ai kaga ba a baka dama kai magana ba amma a da a da lokacin da wato harkon sallah sai kaga sahaba suka ce lokacin harkon sallah suna magana sai ka isko dan uwanka ka ce wannan raka'a ta nawa ce ya ce mata kaza ce sai ka ci gaba ko ka tambaye shi wani haja ya baka amsa ka ci gaba harkon sallah sai da aka san kowa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu nutsuwa daga na aka ce ka a ƙara magana an gane ko ana ba da hikayar wasu masu kuɗi ko kayansu sai aka rike masu kayansu dukiya mai yawa aka rike masu kayansu da yawa suna shawara ya za a yi kayan nan su fito an gane ko suna shawara suna shawara sai lokacin sallah ya afita da sallah sai suka she masallaci a yi sallah suka yi sau ɗaya can ana cikin sallah ɗayan sai ya ce ma ɗayan waya kake ganin ya za a yi kayan nan su fito ya ce mashi shi kuma ɗaya sai ce mashi a bari mu yi da sallah-sallah a cikin suwaye bai yi da su cewa ba a wanda ya ce a bari a yi da sallar ko kuma wanda ya fara magana a to ai shi umar sai ya hankalto a shi sallah ake ko babu gwara Allah mana gafara innama amwalukum wa auladukum fitna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bari dai diyanku dai da ke gani da dukiyoyinku fitina dukiyoyinku da diyanku fitina ne gare ku Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara su ma suke cewa shagalatna amwaluna wa ahluna ko ai dukiyoyinmu da iyalanmu su suka shalgantar da mu ka nema mana gafara Allah ya mana gafara an gane ko sai wato malam ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi tsawafi an ba da dama a yi magana a cikin shi shi ma kamar sallah ne haka zalika da hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha wato lokacin da ta zo sai haira ta zo mata sai annabi ya ce mata ki yi duk abin da mai hajji yake yi ghaira annaki la tatufina bil bait amma ke dai kalki yi mi kalki yi dawafi an gane ko kalki yi dawafi saboda nan wato malamai suka kawo hujja akan cewa kenan dawafi hukunci shi sallah sai an tsarkaka tsab amma kaga sai annabi ya ce ta yi komi wanda alhaji yake yi dawafi ne kadai ba za ta yi ba an gane ko wannan kenan amma wa in kana wasu malamai suna cewa ai wato ba lahi ba ne don mutum ya zo ya yi tsawafi babu arwalla shi dai ya zo da wannan ɗin shi amma dan bai da arwala ba alahi ba ne ba suka yi bayani lasiya ma a cikin zamaninmu na yanzu zahama cunkoso a kwambriman da ke da kwai an gane ko an aka ce dawafi dole sai da arwalla lalle da yawa ba za su samu dawafi ba yanzu kai aka yi wani a kwambriman aka matse ka aka matse ka matsi na kirki mutum nawa rihi zai kubce masu ai ka san ana shan sikon bakin gwalwado ka san wani da ya ji matsa sai iska to akwai wannan da yawa kuma wannan matsewar da yawa ce za a samu fiye da yadda kake tunani an gane ko saboda wani tahiya ma wani sun ce ka ci sun ce tahiya ma tahiya ne ake da su talmanki ana matsi to kaga wannan in ka ce dawafin ka sai da arwalla ai za a sha kwamba shine malamai suka kawo cewa wato shi tawafi wato ba dole bane sai da arwalla akan shi an gane ko Na'am, hatta da wannan daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato ya je akan wannan wannan bayanin cewa taharatu sughra ba dole bane ba sai an sashi wato a cikin tawafi amma ya kawo cewa shi taharal kubra wato ya kamata a yi shi. An gane ko? Ibn Usaimin ma rahimahullahu ta'ala ya je akan wannan akan wannan bayanin. Na'am. Wallahu ta'ala alam. Malam ya ce abu na biyu daga cikin wato wajiban dawafi shine sutur al'aura, a suturce al'aura, mutum ya suturce al'aurar shi. An gane ko? Shi yasa ake koya maka ɗaura zane don ka suturce, kanka je kana dawafi kuma zane ya kunci. An gane ko? Eh, da yawa daga cikin lasiya ma na Afirka dole sai an koya ma ɗaura zane. Tunda ai mu ba al'adar mu bace. amma ya ake ci mashi in ka ɗauki misalin mutanen pakistan ko da india daura zare ai su gwanne ne mazansu da matansu bar ma mazan ma zaka yi gani da zane sosai an gane ko mu kuma nan da kaga zane mine ne mace ce akwai wanda al'adar su a nan kusa kusa ma cikin gwarawa-gwara wannan ko inyamurai ne ko me suna daura zane yana daga cikin al'adar su su daura zane su sa debordar da hularsu inyamurai ne ko su ɗaura zane lahiya lau kawai to kaga su don kace musu ɗaura zane a sitarce al'aura da kyau a ɗaura zane da kyau wato su gare su ba wani abu ne amma mu ne nan dole sai kayi sai kayi menene stash sai kayi stash na ɗaura zane da yanda ake zaman shi da yanda ake tahiya da zane an gane ko wannan kenan kenan shi sitar al'aura ka sitarce al'aura ka dama in saka yi sallah dole ka sitarce al'aura ka in saka yi dawafi dole ka sitarce al'aura ka ita kuma al'aura abu ne wanda daman ta zo cikin jama'a bai yiwuwa ka bari al'aura ka ta kashafe ba a san kashafe al'aura wato ko da wasa haramun ne wani ya ga al'aurar wani wato in ba lurura ba ka duba ka gani hatta da in mutum ya mutu hatta da in mutum ya mutu wurin wanka ba a ganin al'aurar shi an gane ko kina haramun ne ka ga al'aurar wani in ba larura ba larura ita ce misali kai likita ne an gane ko kuma zaka sanya mai sun da iri na ka Allah ba mu lahiya Allah ba mu lahiya sharif kun yi ta sako kai dai ka san ba sai an gaya ma ba daga gani wannan an sha zahi wallahi wallahi akwai ta ko la haula wala quwwata illa billah wallahi shi yasa duk in ka kalli ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya maka sai ka gani cewa Allah yana son ka sosai ya maka ni'ima sosai ya maka ni'ima iya ni'imomi to kai kuma da mi ka saka ma ni'imar da Allah ya maka an gane ko wallahi in kana son ka gane Allah ya maka ni'imomi ni'imar lahiya kaɗai ta ishe ka ka duba ka gani malam mutum ne a rike mai hutsari Allah ya sa kawai hutsarin bai hutowa sai an zo an kama zakarin nashi an zara tiyo ciki ko yana jiwa da ran shi da komi ba ba su ma bai ba anesthesi ba Allah mana gafara azura sai ya isa har can cikin besi ne ko sannan sai a tsarin ka ya dinga fitowa ta tiyan nan kan ka samu ka warke ko kuma ga wanda bayan garin sai yake toshewa su kasa bayan gari sai an nemi tsaga an tsaga na bangaren cikin su an hudo hanji na bayan gari ko bayan garin sai yana zuba ta nan to ka duba ka gani kai kuma Allah subhanahu wataala sai ya baka ni'imarka kana tashi daga barci hankali kwance kama an kunna famfo fa da ka hausar ga hankali kwance saka zazzage abin da kake to Allah ya rike maka wa'annan abin wuni ɗai kwana biyu kwana uku kai kaɗai ka san musibar wace iri ce Allah ya baka su graci tama kuma ka je ka gani wanda ake ma'amaliya a hudusiya suke sha wallahi Allah ya mana ni'imomi kala-kala an gane ko Allah ya mana ni'imomi dole mu dinga kallon ni'imomin da Allah ya mana kuma muna gode ma Allah kuma Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid an gane ko Allah ƙara ba mu lafiya Allah kare mu da wasu cututtuka an gane ko kenan kallon al'auran mutum haramun ne kwata-kwata in dai ba wa irin wannan larurorin ba shi yasa ko mutum mutuwa yayi ai ba a hudda ma ga wanda ba a hudda ma kaya haka ba a hudda ma kaya direct ba tare da an dora ma ba mi bargo wani abu a rihi kuma ba a taba al'aura ka direct dole sai an sanya wani tsumma hare ko wani gan ko wani abu makamacin wannan kaga alfarma da ake da kariya ta al'auran mutum an gane ko to su ka san wato lokacin nan wato mushrikai da da kafirawa yani suke dawafin nasu akwai wanda suke zuwa su yi zir su ɗora kayansa a kai suna kewaye ɗaki a zir Allah mi zan ɓoye maka kawai lahiya lau haka ake dawafi Allah mana gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko wannan ayin ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya ku diya adam ku doki adan ku wannan azina malamai sun kawo ta akan sitira sitira ka sitirce al'auraka wato kenan ka zo duk masallacin da ka zo ka zo a sitirce al'auraka a sitirce daidai yanda zaka yi wato sitirar al'aura yanda ya kamata haka zalika a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wato abubakar siddiq lokacin da ya aika shi amirul hajj da suka je cikin mutane wato daga cikin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su su isar ma mutanen duniya mutanen da suka zo haji shine ala la ya hujja ba'da al'am mushrikun daga yau daga wannan shekarar kan wani mushriki ya ƙara haji wurin nan sai musulmi cikin sakon da aka bashi wala ya tuf bil bait uryan kan wanda ya ƙara dawafi a zir kowa ya dawafi da kayan da ihramin shi lahiya lau kan wanda ya ƙara dawafi a zir mun gane ko kenan dai almuhim wannan shine wato sitirce al'aura a cikin wato dawafi na'am an gane ko sai malam ya ci gaba da cewa wato duhul masjid shiga masallaci kenan wato na uku kenan kenan kaga la yasihu tawaf kharij al masjid tawafi bai inganta ba wajen wajen haram an gane ko wajen haram muqaddara a ce me ake ce mashi haram ya kasance wannan ko kuma a ce wannan masallacin shine ka ba ka je can waje can ka kewaye duka markazin din gaba ɗaya duka haka ka gani kenan a ce shine ka'aba a tsakan markaz yake kenan sai ka shigo ciki kai dawafi kar ka je can wajen haram wajen masallaci can kai ta kewaya shi lalle zaka sha wahala ina ma zaka kewaya shi an gane ko dalili shine Allah subhanahu wataala yake cewa وطهر بيتي للطائفين هكذلك وليطوفوا بالبيت العتيق wannan shine akan dawafi za a yi dawafi da cikin masallacin wato ana kallon ana dawafi da Ka'aba an gane ko na'am na'am kuma dalili cewa muwazaba annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya nace kullun aksari kusan kullum a haka yake dawafin shi kenan sai cikin haram ka'aba ce ake sa a dinga wato kewayawa ita ce albaitul albaitul atiq an gane ko shine ake kewayawa wato ba ba ba masallacin ba duka an gane ko shine za a kewaya shi malam yace abu na biyar ja'alul ja'al albait an yasarihi ka sanya ka'aba hannunka na hagu an gane ko kenan in ka zo tahiyar ka haka ne in ka maida ta hannunka na dama ya tahe ya zata kasance haka ko an gane ko a hannunka na hagun zaka sata sai ka dinka kewa ita tana hannunka na na hagun mun gane ko kenan duk in ka zo daga ina zaka fara tawafi ka'aba tana hannunka na hagun sai ka je ka juya an gane ko da ka zo kan hajar al-aswad ga ka'aba hannunka na hagun sai ka je ka tahe ba ka zo ba ka haje ta hannunka na dama anan wato za a yi intibahi akwai kasan wanda suke zuwa da yara wato su dora su saman wuya su yi dawafi da su to su ma wurin dorawa sai a dora su kan position kar su juya suna kallon jama'a can baya suna tahowa a dora su kan position ka hada sun saka aba ina hannunsu na hagum saboda da ka juya yaranka ko ka rike shi haka a hannunka kenan ka hada shi tana mi in dai ka samu ihrami in dai ka samu ihrami kenan ya mai da ka'aba hannun shi da dama in dai kai karun gumo shi kai ka mai da ta hannunka na hagum karun gumo shi kenan shi ya juyo mi ya juyo ya mai da ta hannun shi da dama kenan dai ana sanya wato ka'aba a hannu a hannu na hagum saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba a haka an gane ko da yazo daman da yazo lamma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallama makkata da yazo makka atal hajar al aswad yazo wurin hajar al aswad ya sumbace shi sannan sai ya dahi ai wato ya sanya ka'aba hannun shi ya ce ya kewaya an gane ko na biyar kenan malam yace na shidda daga cikin wannan wato shi ne ka sanya ka'aba mi na shida tawafu sabata ashwatin ka yi dawafi kewaye guda bakwai an gane ko kewayawa ka kewaye ka'aba guda bakwai zaka fara daga wato hajarul aswad ka kewaya ka kewaya ka biyo ta rukunin yamani ka iso hajarul aswad ɗaya kenan ka je ka je ka je ka kewayo biyu sai ka kewaya wato so bakwai wal yatawafu bil baitil atiq haka Allah subhanahu wataala yace abuna bakwai shine mala yace yin sallar da za kai bayan ka yi da tawaf rakatai tawaf wato malamai da sun ce akan cewa wajibi ce kuma rukuni ce kuma akwai wanda sun shi akan cewa a sunna ce kawai mutlaka shi dai wato idan an yi da tawafi ana sa a zo a yi mi wato raka'a saboda daga cikin hadisin Jubair bin Mut'im cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bani abdu manafin ya ku diyan abdu manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayti wa salla fi ayi sa'atin sha'a min al-layli aw nahar karta ku hana wani in yazo yayi wannan dawafi a wannan daki yayi salla raka'a biyu kenan dare ko rana kenan koda a lokutan mi a lokutan hani na nafila in ka zo ka yi ɗawafi ka dawo ka yi raka'an nan raka'an nan guda biyu na wannan su ne wato wajibatu da malam ya kawo na ɗawafi malam ya ce saura sunnonin shi wa musannatuhu sitta malam ya ce sunnonin ɗawafin nan guda bakwai ne ana dai ganewa ko muna karantun da ta'abudan ne a ana ganewa dai ko tunda za mu mun riga an riga an yi shi kamar yadda muka hadi da farko ko sashen rabil ya yi bayanin shi sosai alhamdulillah kenan zan muje da shi karatu ta abudan insha Allah insha Allah an gane ko wanda kuma tahiya ta kama shi sai ya zo formation saka insha Allah bala yace wa musannatuhu sita wato su sunnonin shi guda biyan ne guda shidda ne almashiyu tahiya wa taqbilul hajar al-aswad sumbantar dutsen nan baki bifihi da bakin shi fi shautil awwali in kadira a kewaye na farko in ya iya sa in ya iya wato inda har ya iya ya sumbanci hajar aswad to ana son ya sumbance shi a kewaye na farko na'am walamsu rukunil yamani haka zalika ya shahi rukunil yamani shi rukunil yamani angle angle din daga angle din hajar aswad mukaddara ga hajar al'aswad nan ai kaba tana da angle nawa hudu ko ga hajar al'aswad kenan ko to rukunin lemani yana daga nan in ka zo ka fara daga hajar al'aswad ka tayi haka ka tayi kake wayo to da ka zo wannan angle din shine rukunin lemani har zuwa hajar al'aswad daga nan shine zaka shahe shi wato eh a kewaye na kewaye na farko an gane ko wa du'a malan yace da addu'a والصلاه على النبي كاي صلاتي ga annabi sallallahu alaihi wasallam warramlu lirrijali haka da sassabka sassauka ake cewa ko sassaka yawa da sassaka ga maza za su yi sassaka fi ashwati salasati na'am barakallahu fika su yi sassaka a kewaye na uku kenan na harko fi tawafil qudum a cikin tawafi na zawwa wa huwa fawqa al-mashi dunal jari shi in aka ce ma sassaka shine abin da ya hita hiya gaugawa amma kuma bai kai gudu ba an gane ko shine ake kira da sassaka ko malam ya kawo masalolin nan guda wannan adamun rukubi mun kawo shi ko mashi kenan tahiya na farko malam yace zaka yi tahiya in ka zo dawafi sunna ne ka yi tahiya an gane ko ana son ka kewaya a tahiya amma zan mu ga cewa wato in ka samu in ka samu kai shi a hawa ma ba lahi bane saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hau akan dawafi shi wato da yazo dawafi saman wato taguwar shi yayi dawafi a saman taguwar shi wato in ka samu dama ka yi amma dai kaga yanzu layan adir baka samu dama ka zo da taguwa amma in uzuri ya kasa ka ko wani abu akwai wanda ake turawa ko sai ka je wurin yan turawa a tura ka Allah mana gafara kenan wannan shine wato rukuni na farko yace ayini ayi tahiya ka ayini ka a hau aban hawa malam yace na biyu kuma taqbilul hajar al-aswad shine ka sumbanci me dutsi baki shi hajar al-aswad yana daga cikin abubuwa na aljanna da aka kawo kuma zan mu ga cewa shine aka dora nan jikin Ka'aba shine a Hausa ake ce mai wato wurin shan mi wurin shan nono an gane ko daga cikin wannan sumbanta hajar al-aswad ya tabbata hadisin Umar radiyallahu anhu da yazo Umar sai ya sumbanci hajar al-aswad ya sumbance shi sai ya ce ku sani yace yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka yake ce ma dutsin ka sani wallahi ba dan naga annabi ba ya sumbance ka ni da ba na sumbance ka ba an gane ko kenan yana daga ciki wato a sumbanci hajar al-aswad in zaka iya in kun baka iyawa zaka sumbance shi wato da wani abu ka dora wani abu akan shi ko sanda ko wani abu in baka iyawa kawai ka nuna shi ka yi bismillah Allahu akbar ba sai ka sumbanta ba wallahu ta'ala a'la wa alam abu na uku malam yace wato shahar rukunil yamani rukunil yamani eh, shine wato bayanin da muka yi hadisin ibn umar yake cewa lam ara nabi sallallahu alaihi wasallam yaslim yastalima min albayti illa rukunal yamani Abdullahi dan Umar ya ce ni ban taɓa ganin annabi yana shahar wani abba daga cikin Ka'aba sai dai wannan rukunul yamani shi kadai yake zuwa shahe shi ya wuce an gane ko kenan ka gani wato rukunul yamani da hajarul aswad wannan kenan sai abu na hudu da na biyar addu'a wa salatu ala annabi kayi addu'a kuma kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko shi ka san dawafi idan kana yin shi da ka zo ka sumbanci wannan bismillah Allahu akbar to in kana kewayawa zaka iya yin addu'o'i kowace addu'o'i an gane ko ka yi ta'adda'o'i ko ka yi karatun ƙura'ani an zo rukunin lemani zandin mai ake karanta an zo ana addo'i an zo rukunin lemani mai ake karanta a to rabbana atina zan ce kamanci rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sannan kai addu'a ga abinda ka ga dama kai salati kai addu'o'i an gane ko ka yi addu'o'i ka yi salati kana kewaye ka'aba ko ka yi karatun ƙur'ani ko abin da ya sauwaka mala ya ce abu na shidda sassauka ko? sassaka sassaka da ake yi shine abu na shidda wato akan kewayawa guda uku shi wannan ya kasance lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo umara lokacin da aka hana su aka yi sulhul hudaybiya aka ce su koma sai baɗi su dawo to baɗin da za su dawo sai umratul qada sai ake cewa mushrikai sai suka ba da labari ai masassara rashin lahiya ta me ta madina ta bige su duk sun rame ku bari su zo ku gansu a ramaske sai rasulullah da labari ya isko shi aka ce ba su da lahiya sai rasulullah ya ce to idan aka zo dawafi na uku a huddo damtse su ga damtse ba a rama ba muke a goshe muke sannan ka a yi tahiya a na uku a shi a ɗan gulgushe-gulgushe a yi sassaka don su gani sai da suke ganin gasu can wasu hudu damatse damatse masha Allah kuma suke ɗan guje-guje kasa ai wanda ya bugu yake jin wa bai iya sassaka ko to wannan shine muharin a fara sa sassaka a cikin kewaye na uku haka zalika rasulullah da ya dawo kuma hajjatul wada kuma da wane ne duka sai ya nafazar da shi wannan sassaka idan an same ta za a yi ta amma yanzu a hajji tana samuwa kuwa eh zai yi wahala ko Allah subhanahu wataala ya mana gafara malam sai ya ce ma mustahabbatu tawaf abinda suke akan su ne mustahabi akan abin da ya shahi wato dawafi abinda mustahabbi ne a cikin tawafi wa mustahabbatuhu kasira mala yace mustahabban tawafi suna da yawa minha tarkul kasir min alqira'ati alquran mala yace daga cikin su ka bari karatun qur'ani da yawa wa tarkul kalami kabar zance kabar zance da yawa wa inshadi shiri karka yi waƙe-waƙe kakkarera waƙe-waƙe wa tarku shurbil ma'i illa li atshin karka yawaita shan ruwa in ba da kishirwa ba mai yawa wal yakthiru al gharibu min at tawaf fi na'am fa innahu afdalu fi haqqihi min ar ruku'i an gane ko yace wato garib baƙo da yake mustahabbi ne kai da ka zo bako ka yawaita tawafi ka yi ta dawafi saboda dawafi a gare ka kai bako ya ce ya hi ka yi ta nafilfiloli ka yi ta ruku'i wa yustahabbu liman jalasa fil masjidi an yatawajjaha ila al-ka'aba mustahabbi ne gare ka wanda ka zamna cikin masallaci ka fuskanci alqibla ka fuskanci ka'aba kowane wuri ka zamna in ka zamna daga gabas ka kalli yamma in ka zamna daga yamma ka kalli gabas in ka zamna daga gusun ka kalli arewa in daga arewa ka kalli gusun shi dai ka kalli ka'aba in dai ka zamna a masallaci ka kalli ka'aba wa tukrahu qira'a wa tukrahu qira'a na'am wa talbiya fihi mala yace makruhi ne kai ta karance karance ko kuma kai ta mi labbaik allahumma labbaik a cikin shi an gane ko mala yace ma wato shi mustahabbai mustahabban dawafi suna da yawa an gane ko musahabban suna da yawa amma nan da ya kawo yawan karatun qur'ani wato malayan da yawa malamai sun ce ba a samu ba hadisin da ya hana wannan ai ambatan Allah ne aka je shi kuma afdalu zikr alquran fiyayyan ambatan Allah qur'ani kenan babu hani wallahu ta'ala alam ga wanda yake dawafi yayi ta karatun qur'ani an gane ko babu hani wallahu ta'ala alam shi ana son ka yawaita ambato ka yawaita zikir shi kuma afdalu zikir qira'atul qira'atul qur'an an gane ko na'am sannan malam yace abu na biyu yace tarku qira'atul qur'ani wa tarkul kalami wa inshad shi'r shi da mun zance kuma da rera waka ba wurin su bane ba kai da ka zo dawafi kana cikin dawafi dan an baka dama kayi hira waya kaka kuma ka yi ta hira kowace iri ka yi ta zance kowane iri ko kuma ka yi ta sakin zance ka yi ta sakin haske kai kuma kana cikin ibada kaga ai ba ba wannan bane ba ba bai yi kamaci ga wanda ya zo ibada ba ya yi ta wannan abin ko kuma ka yi inshadi shi'ar ba wurin wake-wake bane ba an gane ko ba wurin wake-wake bane kawai ka yi ta zikiran Allah subhanahu ta'ala ka yi ta ambatan Allah kuma ka yi ta karatun Qur'ani an gane ko malam yace wa amma shurbil ma kaga da yace kakka sharuwa ai ba wani aibi bane ba ga wanda yake dawafi bare in da dan budan ka daga ka konkodi ruwa surtu yanzu in lokacin haji ne ga ko ga lokacin ga rana kuma ya kasance wato kai dawafin naka wani wani metirka ne da yawa kasan shi ka'abar da kake ganin ta watakila sai ka je hajji hakka dawo baka samu ka kusanto ta ba dawafin ka janye can tahiya ka yi ta kewaye shi haka can can can sai ka tai saboda zahamin mutane a cikin kusa suke kenan da ruwanka kusa ko wani abu don ka ɗauka ka sha wannan ba wani abu ne ba wallahu ta'ala alam na'am nan malam ya fifita kai a matsayinka na bako in ka zo ka yawaita dawafi ba ka yawaita salloli ba to nan malamai da yawa sun je sabani wasu suka ce ai abin da yasa zaka yawaita dawafi ba ka yawaita salloli ba ka yawaita dawafi saboda in ka zo garin ku babu Ka'aba an gane ko ko menene amma sallah kuma garin ku kaida mun gane wasu malamai suka ce a'a yo ai kuma sallah a can sallah ɗaya a yaya take ana ka yawaita sallah ta hi gyara ka ta hi falala da yawa mun gane ko to ku kuma ya zakuci kai yanzu in kashe mi zaka yawaita dawafin ko sallah metar eh dawafin zaka yi ta yi saboda babu ka'aba anan sallah ka yi ta anan to kuma sallah ɗaya a matsayin ta nan nawa ce dubu dubu ɗari ko eh yawwa ka shi malaman da suka je wasadiya ka yawaita dawafi kuma ka yawaita sallah ai kai da kaje ba dan ka ji ta cin shinkafa ka zama ne da wasu abubuwa dan lokaci ne ka ɗauka kakka je ka sa akwai alhazan mu Allah mun gafara wanda ratrafa shi din cin abinci suke zuwa eh mana an shi ma ba a sadu da rar Allah mana gafara da kaza da asir kala kala ko ba gaskiya ba eh sai su je a yi tara tarafa a ci kaza a ci asir a ci menene a ci menene an gane ko to shine malamai suka ce a'a kaga babu ka'aba a wannan a garinku ko hatta da Sheikh Abdulaziz ibn Baz da aka tambaye shi sai ya ce kawai ka gama duka bi aljamu aula min at-tarjih ka yawaita tawafi kuma ka yawaita mi bin Salih bin Usaimin ma yaje akan haka ka yawaita tawafi kuma ka yawaita sallah an gane ko saboda dan lokaci ne gare ka an gane ko kamar yadda Allah ya hodi akan azumi sai ya ce mi ayyaman ma'adudat dan lokaci ne wato ɗan ƙididdigaggu aka baka dama to yanzu ma ɗan lokaci ne ɗan ƙididdigaggu kake da sai ka matse ma ibadai ka ɗan rage kawai kai mi kake mi kake dawafi mi kake sallah mi kake barci an gane ko wannan shine suka ce ka yawaita wato dawafi kuma ka yawaita sallah sai ka yi aljamu awla min darje wallahu ta'ala alam malam yace rukuni na gaba rukuni na uku shine as-sa'i bayna safa wa marwa tahiya da ake yi tsakanin safa dutsen safa da dutsen marwa na'am dutsen safa da dutsen marwa ana tahiya wato mallam yace asai bayna safa wal marwa sab'atu ashwati zaka je su kaje so bakwai ya salam wannan lokaci yayi kuma sa'i din nan rukunin nan yana dan tsawo kenan insha Allah ina ga nan zan mu tsaya har zuwa kuma satin sama Allah ya ba mu ikon zuwa a wannan wato dutsen sa'i bayna safa wal marwa sai nake tuno wata baiwa Allah da za ta hajji muka je ake ba ta formation din hajji to an sa ta har da ayan nan inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara فلا جناح أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم to yanzu da aka zo wani lokaci sai aka zo to mamma iharda iharda aya an zo ta yi bayani in muka zo wuri kaza in muka zo muka ɗauko kaza muka zo kaza yanzu in muka hau dutsen safa ta ce sai in ce abda bi ma bada Allahu ta'ala sai ta ce inna safa wal marwata min sha'airillah da ce fa man hajjal baita sai ta ce fala hajjal baita na ce subhanallah subhanallah na ce mamma yauke kin kore kin kore magana kenan an ce wanda ya hajji wanda ya hajji an gane ko ke kuma kin ce babu hajji kwata kwata ta ce to a uzu billahi to ita ita kuma ta harnace shi ta yi kokari dai wannan din da ya kuce mata Allah subhanahu wa ta'ala mana gafara nan za mu tsaya ganin cewa lokaci ya yi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga mu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi ar rukun salis as-sa'i bayna safa wal marwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقضي هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم اقضي هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته